أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan jerin darussa da muke gabatarwa a istinbatat da muke yi a ƙarƙashin waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma ko ta'ammulat a cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace muna wato na karatu da sani gurgudu insha Allah ta'ala za mu tashi ne a cikin jerin darussa kissa ta annabi lut alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim a cikin suratul shu'ara bayan mun bibi kissoshin da suka gabata kissa ta annabi Musa da kissa ta annabi Ibrahim da kuma kissa ta wato Nuh da kuma kissa ta Hud da kuma kissa ta Salih sai kissa ta Lut wadda da gare ta sai kuma kissa ta karshe kissa ta Shu'aib in Allah ya ba mu iko da dama to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya qissa ta annabi lut tana budewa ne da kazzabat qaumu lutin al-mursalin a cikin suratul shu'ara kenan mutanen annabi lut sun karyata manzanni wanda kuma wannan ya maimaita manzo guda aka tura musu amma aka ce sun karyata annabawa wanda muka duba annabi lutu akwai annabawa da dama da suka gabace shi kenan sai zamanto matsayin jam'i a hankalta ma annabawan da suka gabace shi aka hada ko kuma a'a hamma annabawan da basu zo ba da waɗanda suka gabata duka ɗaya ne sun zo da sako guda na tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون المهم دي annabawa sun zo da wato sako guda shine tauhidi to kazzabat qaumu lutin al-mursalin mutanen lutu sun karyata manzanni an gane ko qaumu lutin lutin kinan ya zo da tanwini mun faɗa muka ce suna idan ya zamanto ajami ne ba larabci ba ko ma abin nan ya zamanto tsakiyar shi akwai harafi mai sukuni kina yana iya ɗaukar tanwini da ke ma'arifa ne an gane ko wannan kira tun da lot ba a sa shi a cikin larabawa ina fata an fahimce ni kuma ko da mun ce ma sunan larabci ne wagga abin yana iya zuwa in mun ɗauki kamar ad masalan suna ne na larabci shi ma wannan ta same shi to qaumu lutin amma sai aka ce qaumu lutin al-mursalin saboda tanwini kin nan asalin shi nunu sake na ce ko ba haka ba kenan qaumu lutin kinnan in ka rubuta shi da kasratai ne ko ka rubuta da kasra ɗaya da nunun duk zai baka lutin to tun da lutin nunun waccan wadda ta tanwini wadda ta thubutu lafzan la khattan yanzu sukuni gare ta waccan lamun tana da sukuni ta alif wal lam wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hasbuhu ahq dan harufa masu sukuni suka haɗu kenan na farkon kina ana masa kasra wannan galibi kenan to almuhimmu mutanen annabi lut sun karyata manzanni idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu lut ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba an gane ko dan uwansu nan ana nufin dan uwansu ko na insaniya saboda shi mutum ne su mutane ne ko kuma na gari ana zamne a gari daya dan uwansu na gari ko kuma dan uwansu wato na kabila in ya zamanto kabila guda ce amma yana da wahala ya zamanto dan uwansu na dangantaka ina fata an fahimce ni ko ya zamanto kuma ba dan uwansu bane na imani in tunda sun karyata shi an gane ko ko kuma dan uwa na gari yana da wahala saboda waɗansu suna ganin annabi lut ba cikin al'ummarsa bane yayi da'awa domin Allah ya ce annabi Ibrahim fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na ba ana nufin yayi hijira zuwa sama ta bakwai bai ta yi zuwa ga uluwi inda Allah yake ana nufin a'a zai tafi wurin da zai iya bauta ma Allah kina wannan ya nuna cewa annabi Lut kamar matsayin bako yake a inda yake ina fata ana fahimta ta to me yasa an ka ce mushi ahuhum ba ana nufin dan uwansu ba tana yiwa ko kabila amma dai ba dai gari ba mun fahimci wannan إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين يتي مسو ني منزو ne wanda yake amintacce ko ba haka ba ma'ana kamar da mun ka faɗa Allah ba zai turo annabi ba ya zama to annabi ne mai yaudari risala a'la maqam fil insaniya ko ba haka ba matsayi ne mai girma ko matsayi ne mafi girma da ɗaukaka kina Allah ba zai ba da shiga mai yaudara ba ina fata an fahimce ni إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين ني غريكو لكم إنن يا كاوشي دكم bai kawo abin gaba cikin mutane annabi lutu akwai mata kenan nan taglibi janibi dhukur ala janibi inath bai ce inni lakum wa lakum rasulun amin ba fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini wato da'a kenan an gane ko to daga ciki sai ya fara tunatar da su akan abin da ya faru a zamanin shi ko ya yadu a wancan lokacin ya ce musu a ta'tuna dhukrana min al'alamin alhamza lil istifham istifham inkari ne yanzu kuna zoma az-zukran ma'ana mazaje min al'alamin daga cikin talikai an gane ko kenan alfasha ta luwatsi ce wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuna barin abin da Allah yabbar muku tazaruna fi'ili ne na wato wanda yake cikin larabci akwai fi'ilai waɗanda sauran mushtaqat kin su basu zo ba ba a fitar da su a larabci ba wannan fi'ilin yana da mudari'i yana da amri amma bai da madi ba a taɓa jin larabawa sun ce wa zara ba an gane ko amma amrin shi akwai zarni wa man khalaqtu wahida zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun ko ba haka nan bane yawa wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ko wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun a cikin suratul a'raf a qira'o'i daban-daban ban sani ko mun fahimta ba to amma fi'ilin shi madi babu shi yasa waɗansu fi'ilai zaka iske an cire waɗansu mustaqat cikin su laraba ba su yi amfani da su ba amma ta babin kiyasi kuma ana iya tabbatar da su ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai koko a nemi fi'ilin da yake ba da ma'ana irin tasu wanda shi larabawan sun kami shi wancan mushtaq din ban sani ko mun fahimta ba kaga misali ina zaruhum tun da wazara bai zo sai a dauki taraka taraka fi'ili ma ne kuma ya ba da ma'ana irin tashi ko kusa da tashi yana sai a amfani da wancan din gara mu ba da misali saboda kada a bar mas'alar dunkule wani ba zai fahimta ba to wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum za ku bar abin da Allah halitta lakum don ku min azwajikum na matan ku an gane ko sai ya ce bal antum qaumun adun ku mutane ne masu ketare iyaka yan ta'adda kenan ina fata ana fahimta ta masu ketare iyaka a nan idan muka duba akwai wata matsala mai muhimmanci wadda waɗansu ɗaliban ilimi suna kawo ta amma tana buƙatar gyara misali sai su nuna cewa mutanen annabi lut sun yi luwaɗi allah ya halakar da su mutanen annabi shu'aibu sun tauye mudu allah ya halakar da su ko ba haka ba mutanen annabi salih sun soke taguwa allah ya halakar da su ko ba haka ba to wannan matsala din tana buƙatar gyara mutanen annabi lut ba luwaɗi ɗaya suka yi ba ba su yi imani ba shirka ita ce babban laifinsu mutanen annabi nuh shirka ita ce babban laifinsu haka mutanen annabi shu'aib haka mutanen annabi salih domin mi domin Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu mushrikain wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu so aikata shirka ina fata rafin ta haka mutanen annabi salih wa ila thamud akhahum salih qala ya qaumi ibudullaha ما لكم من إله غيره حكى متنا النبي شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ina fata ana fahimta ta kenan shirka ita ce babban laifin su kuma sai wani abu ya biyo baya bayan wannan matsala din ina fata ana fahimta sai zamanto suna shirka kuma akwai wata mushkila wadda take bayan shirka wadda ta zamanto zahira ina fata an fahimce ni to shikenan wannan ita ce zahira ta wato luwatsi ta kenan ta yadu zamanin annabi lut bayan kuma gashi suna mutane mushrikai kafirai an gane ko to a cikin larabci ana cewa lata yalutu ko lata yalitu ina fata ana fahimta ta ana nufin kamar ya aikata luwatsi ina fatan in fahimce ni amma kuma akwai lata yalitu shine ya kwaba laka ko ya kwaba wani abu da ake kwabawa ya sa akan ku shi yasa ya zo ranar tashin alkiyama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tsayu ba sai akan waɗansu mutane za ta samu mutane yalitu haudahu ko yulawitu a wasu abin nan kenan in an ce yulawitu ba yulayitu ba kenan da lata yalutu da lata yalitu duk yana iya ɗaukar kwabawa in mun ɗauka akan wannan almuhimmu dai nan ba ana nufin yana luwaɗi ba ana nufin yana kwaba wato alhaud in mun ce alhaud shine kodarko na ruwa inda ake ba dabbobi ruwa kenan mutane wanda sun damu da duniya kwarai ban sani ko mun fahimta ba to kenan a ta'tuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun idan muka duba a cikin suratul a'raf ya kira su qaumun bal antum qaumun musrifun a cikin suratul naml ya ce bal antum qaumun tajhalun ina fata an ne a cikin shu'ara ya ce bal antum qaumun adun ko ba haka ba sannan kuma kenan wannan bambanci ne tsakankanin su me ya aka duka aka sifanta su da wannan kissa guda ce in muka ɗauki cewa tana yiwa wannan bayanin a wurare daban-daban ya yi shi kiran babu matsala an gane ko kenan tun da mai da'awa ba wuri guda ne yake yin da'awa ba tana maimaitowa in muka ɗauki duk bayani guda ne sai mu ɗauki cewa to ya siffanta su da ko dukan lokaci guda amma sai qur'ani ya rarraba su ta kissa saboda kowanne kowace kalima da siffar da ya siffanta su za a kata daidai inda bayanin da ya dace da maudu'in sura an gane ko koko ya faɗi siffa guda amma ta tadamman waɗancan bakiya ne ban sani ko mun fahimta ba domin mabannaci jahili ne ya jahilci aƙiba abin da zai biyo baya sannan kuma dan ta'addana domin ya ketar haƙƙi mun fahimci wannan wannan zahira ta luwatsi ita tamarrud ne ala nizam khaliqis samawati wal ard tawaye ne ga tsarin da Allah ya ada domin duk al'ummar da ta ce za ta yi luwaɗi to ba za ta yi yawa ba in kuma ba za ta yi yawa ba yanzu turawa da suke ɗarme ma wannan wato ɗabi'a gindi kamar akwai nau'i na hallakar da kansu da kansu domin wani malami wani bai yahudi ina gani ya rubuta littafi ne hayatul gharb kamar su turawa yanzu da za a bar su shekara 50 namiji aure namiji mace ta aure mace nan da shekara 50 ai sun kare to amma kuma bayan wannan bayan son dar mai makariya gindi kuma kamar wannan suna son ya yadu ne a kasashen mu domin idan ya yadu kasashen mu musamman kasashen Afirka da kasashen Larabawa musamman kasashen Afirka su da suke yawan aure mace uku hudu sabanin Laraba mace ɗaya ce suna ganin muke da arziki su ba su da arziki suke gina kamfanin da za su sarrafa arziki amma muke noma muke da kada muke da arzikin kasa idan muka yi yawa su za su tashi aiki tunda sun yi ma cana mulkin mallaka amma cana yanzu tafi karfin su sun yi ma indiya mulkin mallaka yanzu abin ba zai yiwa ba haka pakistan saboda yawan al'umma to mu kuma idan muka yi yawa kuma da mu da laraba nan ne suke tsatsa arziki kenan sun tashi aiki su za su dawo bayi shi yasa sai su kawo wannan dubaran na cewa bai dace a yi yawa ba da yake yawa kuma ni'ima ce ta Allah wadhkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun sannan kuma ya nuna cewa ba da iyali ko ƴaƴa ai hiba ce ta Allah zakariya annabin Allah ne amma sai da ya ce fa habli min ladunka waliya kaga yana neman Allah ya mai hiba annabi ibrahim sai da ma Allah godiya alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq a cikin kuma suratul shura Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur zakariya yace qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba to ya za a yi kuma a ce haihuwa musiba ce a'a su turawa suna cewa ba ma iya ɗaukar nauyin 'ya'yanmu ko ba haka ba shi yasa bai dace mu a yi aya ba hadisin da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Ma'qil bin Yasar da sauran littafan sunan da yazo tazawwajul walud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah kun fa inni mukathirun bikum al anbiya yawm al qiyamah mukathirun kenan zan yi alfahari da yawan ku ko ba haka ba kuma da yace alwalud mace mai yawan haihuwa alwadud mai kauna domin mace in tana yawan haihuwa ba ta kaunar ka auren ku ba zai ba zai dore ba idan kuma tana kaunar ka kuma ba haihuwa kaga za a samu matsala soyayya za ta in kace zaka kara kuma za a iya samu matsala ko ku rabu ala ayyati hal nan akwai abin da aka ɓoye karkashin wannan shine cewa an ce muna ba ma iya ɗaukan nauyin 'ya'yanmu shin mu talakawa ne hakikatan muna da arzikin da ya ishe mu ma sai mun taimaka ma wasu amma waye hana mu amfana da arzikin namu wane ne ya tattare ya haddasa muna yaƙi da rashin tsaro a cikin ƙasashenmu yake tsatsa arzikinmu ina fata an finci ne wane ne ya watsa 'yan ta'adda a cikin kasashe aka kasa yin noma aka kasa ɗaukar nauyin iyali su ne to don haka a daina ce mun cewa mun yi wanda ba za mu ɗaukar nauyin kanmu ba yau duk inda yawa yake galibi ma nan za ka ganin ci gaba yake yau ɗauki ƙasar china duk duniya ta fi kowa yawa kuma yau china power ce puissance ce a duniya haka kasar india tana daga cikin kasar da suka fi kowane mi kasashe yawa a duniya kuma power ce a duniya haka in ka dauki kasar pakistan power ce a duniya haka in ka dauki kasar nigeria a afirka power ce kuma tana da yawan al'umma kenan illa ba daga yawa take ba eh wa yake sace arzikin to ta haɗa kai ne da waɗanda za su yi ta'addanci da kuma 'yan tsiraru daga cikin waɗanda ba sa kishin kasashen su 'yan afirka da kasashen laraba wanda ke tsace arzikin su kai musu sai su ce mun yi wanda ba za mu iya ɗaukar nauyin kanmu ba ya kamata wannan mas'ala ɗaliban ilimi da malamai inda a tattaunawa a tattauna matsalolin ciki da waje ba wai kawai a tsaya ba a'a an bar yara suna yin bara ina arzikin su yake ina fata ana fahimta ta don haka in mun sun ka dauke ka sakare sai a zo ka ce ai an ga yara suna bara eh mun ji yara suna bara mutum guda yana dauke da arzikin da zai ciyar da mutum miliyan goma a kasashen mu ya dauke aji ya kai bankuna turawa muna da wurin da za mu yi noma amma mun ki tsayawa mu yi karatu yadda China ta tsaya abinda ake bukata arzikin mu ya zama to namu ne kuma mu yi karatu mu kawo ci gaba mu zamunantar da ma'aikatun mu da ayyukan mu ko ba haka ba to ina muke da matsala ya za a yi ƙasar cana ƙasar Nijar yanzu mu ɗauke ta tana miliyon 25 cana tana matsayin ƙasa mutum mai mutum biliyan biyu miliyar biyu ta riɓanya Nijar so 80 so 80 kenan ya hidda Nijar so ɗaya sai an hidda 79 kuma ta ɗauki nauyin kanta kuma daga cana sai a kawo da abinci da sauran na'urori wace irin wani irin reni ne ake yi ma mutane to shi yasa suke yada cewa bai dace mu haihu ba saboda kullun su wannan zai taimaka musu al'ummomin su su riƙe al'ummomin mu wannan kuma ba zai yiwuwa ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan alkawali ne da Allah mun fahimci wannan da kyau to da haka kuma waɗanda suke cewa turawa ne suka kawo wannan akida ta LGBT ba gaskiya bane mutanen annabi Lut su sai ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin in ka diba ya kawo wannan a cikin suratu al-a'raf da kuma cikin suratu wato abin nan al-ankabut ina fata ana fahimta ta kenan ya kamata mu fahimci wannan su suka fara amma kuma su turawa akwai inda suka cere ma mutanen annabi lut su waɗancan ta fuskar sunnantawa su ne gaba su kuma mutanen turawa na wanga zamani wajen shar'anta abin a maida shi doka kuma a ce sai an tilastar da al'ummomin duniya to su kusa sun kawar wannan wannan wannan katobara an gane ko ala ayyati hal a nan abin da ya kamata mu fahimta cikin wannan su suna yi ne don su bata 'yan afirka da kasashen laraba kada su yaushe suke ce ɗarmi mu wannan abin gindi ina fata an fahimce ni wannan kuma kada mu sa tsammani a wani abu ne sabo a duniya a'a su turawan ba wai dan afirka tun kafin baturi ya zo akwai namiji na neman namiji ba wani abu na sabo ba shuzuzul jinsi ana samu shi a cikin kowace al'umma dalili kuma akwai yan daudu tun kafin ma zuwan turawa akwai yan daudu ai shi ko dan daudu galibi akwai waɗanda ana neman su ne namiji ne mai neman namiji to sannan kuma ko ta fuskar tsafi masu neman arziki ana cewa sai sun sadu da dabba sai sun sadu da namiji ko ko sai sun yi luwaɗi sun sadu da matan su yasa zaka iske wata mace ba ta son tana son ta rabu da mijinta ba ta iya hudin biyarsa saboda sihiri yake yi da ita ko ko yana zo mata ta dubura yana shawar dubura ina fata an fahimci ni yasa idan za a bada mace ai hattara kada a bada ta ga mutumin da yake fasiki ne bai da ɗabi'a ta gari mun gane wannan da kyau yawwa to wannan kenan to da annabi لوط يتي أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون mun ce can ya ce bal antum qaumun musrifun to nan yadda zamu yin jam'u ma'ana in wurare daban-daban ne kun ga babu matsala in ma wuri guda ne ya faɗe su to sai qur'ani ya rarraba su in kuma a'a ɗaya daga cikin su ya faɗa to kowace ta kumshe su domin wanda ya ketare iyaka mabannaci na ina fatan ana fahimta ta yawwa sannan kuma jahili ne to amma min haithu al-alfaz wal asalib al-qur'aniyya al-asalib al-balaghiyya al-qur'aniyya nan ya zamu yi mu gane me yasa aka zabi kalima ta tajhaluna a cikin musrifuna a cikin a'raf tajhaluna a cikin namli ko ba haka dan bane aduna a cikin suratul shu'ara me yasa aka yi haka ikhtiyarul alfaz to sai malamai suke cewa inda an ka ce musrifuna kidan walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata dama atatuna alfahishata yazo a cikin suratul a'raf kuma yazo a cikin suratul naml atatuna alfahishata an gane ko sai dai ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina shi ko yazo a cikin a'raf da ankabut wajen hadda alqur'ani to atatuna alfahishata a cikin a'raf sai ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin tambayar da ya musu a tatul fahisha tambaya ce ta musu ta inkari don su sun san suna aikata shi ma ya san haka a can cikin sai ce a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa kuna zoma mazaje wajen da shawa min dunin nisa iban da mata nan ma'ana waccan zahira ce ta yadu ba yana nufin ba su yin komai sai luwaɗi ba don suna da ƴaƴa inda ba su zoma mata da ba a samu ƴaƴa cikin su in gane ko min dunin nisa kun kabar mata nan ba yana nufin ba su zoma mata su zoma maza ya yi ina fata an fahimce ni tunda ya ce a ta atunar jihar shautan min dunin nisa ba yana nufin ba a ku zoma maza ku zoma mata a yana nufin a zoma mata kawai dan kawai ya ce ya kamata a hada eh kamar yadda aya ta ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ba aya tana nufin ba in ka hada soyayyar kafirai da musulmi ta yi a ana nufin musulmi kawai za a so a zuciya amin amin yana da kyau mu fahimci wannan a innakum latatuna rijal shahatan min dunil sai ce bal antum qaumun musrifun to anan sai suka ce tahaddin da akwai na khitab a cikin suratul a'raf bai kai wanda akwai ba a cikin suratul namli shi yasa sai ya sifanta su da israf an gane ko amma cikin suratul naml da yace atatuna fahishata sai ce wa antum tubsirun kuna gani an gane ko sai yace atatuna fahishata wa antum tubsirun innakum latatuna rijal shahawatan min dun nisa bal antum qaumun tajhaluna saboda tahaddin yana da girma sai amfani da girma ta jahilci domin da gara a sifan da kada kai bannar a sifan da kada jahilci ina fata an fice sannan can cikin a'raf sai ce bal antum qaumun musrifuna mabannata ne jumla ce ismiya tana nuhin banna ce da suke aikata suna tabbaci akan ta bal antum qaumun tajhaluna fi'ili mudari'i ne yazo cikin jumla ismiya yana nuna jahilcin su maimaituwa ne yake mun gane wannan da kyau yawa amma tahaddin da ke cikin naml ya hina cikin a'raf dan shi yasa can cikin a'raf sai Allah ya ce wa ma kana jawaba qaumihi da wawun ya kawo ba tana nufin ta'qib ba amma cikin suratul nabi sai ce fa ma kana jawaba qaumihi kai tsaye can sai ce illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum a'raf kenan ku fitar da su a cikin suratu annabi sai ce akhriju ala lutin kai tsaye na an tsame su ba da domini an ka faɗe su ba an gane ko sannan can akhrijuhum an nuna banda annabi lutu da 'ya'yan shi mata guda biyu babu wanda ya yi imani ko ba haka ba fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin an ce daga lutu sai 'ya'yan shi guda biyu to in haka nan ne yayi taglibi janibin dhukur ala janibil inath domin annabi lutu shi kadai ne tare da 'ya'yan shi guda biyu ya ce sai akhrijuhum an gane ko ku fitar da su ala lut kalima ta al da ahl suna da bambanci a larabci kafin mu wuce in an ka ce ahlu yana nufin wato sai iyalinka amma an ka ce alu tana iya ɗaukar iyalinka kuma tana iya ɗaukar yan uwanka ɗai kenan ina fata an fahimce ni kenan tafi faɗin ma'ana sannan kalima ta alu wani lokacin tana nufin al'ummar ka ba sai yan uwanka ba an gane ko wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab nan ba ana nufin ba iyalan gidan fir'auna kawai ina fata ana fahimta ta yawwa to ala lutin kenan wannan nu kuma kalma ta alu da ahlu kuma ahlu tana iya zakkuwa a ce ahlul ilmi ahlus sina'a amma ba a cewa ahlul ilmi duk da yake wasu malaman sarfu wasu malaman sarfu sun ce kalma ta ahlu daban kalma ta alu daban an gane ko kenan kowanne as kalma asalin ta ne wasu kuma suna ganin a'a kalma ta alu asalinta ahlu ne ha'un din ce aka mai suwa alhamza ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai aka samu wato bambanci a tsakankanin su almuhimmu da wajen abin ga ana samun bambanci shi yasa sha'ir ya ce alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al'ajimi والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب آل النبي ينقوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت كلمة آل هم أتباع ملته waɗanda suka bi hanyar shi ake nufi in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya ba wai kamar da aka cewa ali aliyun ali aqilun ali abbas ba ba haka ake nufi ba eh su waɗannan waɗanda sun kai imani daga cikin su suna shiga cikin ali an fahimce ni amma an fassara ta ne da wata ma'ana wadda tana da gajarta amma da ɗauki duk wanda ya iman da shi shikenan ina da haka in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad duk wanda ya bi shi imani da shi ya shiga ciki sai ya ce humu atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-arabi yace laulam ta laulam yakun aluhu illa qarabatuhu in ba in ana nufin ƴan uwan manzo Allah sarkin da kalma ta alu yace to sallal musalli ala taghi abi lahab kenan da mai yin salatin yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad da yayi salati ga at-taghi wato mai girman kai wanda ya ketar iyaka Abu Lahab kenan ka ku ga ba haka aka nuhi na Abu Lahab bai shiga ciki kuma wannan akwai raddi ga ƴan Shi'a domin nan kalima ta fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum a cikin suratul hijr qala fa ma خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته kaga matar shi tana daga ciki a to tunda illa imra'atuhu matar shi tana daga ciki kaga an yi istithna'in ta ya za a yi ku zo ku hidda ahlul baiti daga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baiti kaga wannan qur'ani ma ya saba ma wannan rahmatullahi alaikum wa barakatuhu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kaga an kira su ahlal bait to daga ina ka hidda su kai dan shi'a daga kidan muna akida Allah ka mun sani almuhimmu dai waɗannan abiya cikin wata rana ji Sheikh Uthaymeen shine ne ji ya faɗe su sannan kuma in mutun ya son ya ƙara samun bayani akan kalma ta al-ahlu da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fa'idodin sa ya diba cikin wani littafi jala'ul afham fi salati ala khairil anam rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to yanzu mun samu wannan to a cikin suratul ankabut kuma da ya ce walutan izkala li qaumihi sai ce innakum ko ba haka ba qira'at hafs innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin sai ce innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar ko ba haka dan bane kaga nan ya faɗi wadansu ne fukka ba wancan dai ba kaga kenan tahaddin yana da yawa shi yasa Allah ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kuntum min as-sadiqin hanan fama an kai aiki da fa'un an gane ko abin da ke nuna kai tsaye kuma sun ce itina bi azabillahi in kuntum min as-sadiqin ka zo mana da azaba in Allah kai tsaye kaga tahaddin ya fi bayyana ina fata an fice shi yasa kowace sura ana hankalta ma makamukin ta na tafsil da kuma yadda ta zo da bayani a fayyace ko kuma tahaddin da akwai kalubalen da akwai a cikin bayani na da'awa mun gane wannan to inda ya ce kuma bal antum qaumun aduna kun ketare iyaka saboda nan ba a yi zancen tahaddin su ba ma'ana tahaddin bai kai tahaddin da a cikin suratun namli ba bai kai tahaddin da a cikin wato suratul ankabut ba ina fata an fahimci shi tsaya shi yasa sai ce bal antum qaumun adun ku yan ta'addani to waɗanda sifofin duk sun tabbata gare su yawwa kamar yadda mun kai aljam'u bainahuma أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي ya lutu latakunanna min al-mukhrajina ko ba kanan bane in baka bari ba za a fitar da kai za ka kasance daga cikin wanda za a fitarwa ba mu ce za su fitar da kai ba a'a za ka kasance daga cikin wanda za a fitar da kai ma kenan jumla ce ismiya in ka fita ba za ka dawo ba ina fata an fahimce ni to kaga nan akwai nau'i na tahaddi don ya ce musu yan ta'adda an gane ko ya ce musu yan ta'adda to sai ka ce latakunanna min al-mukhrajin za a fitar da kai kaga can sai kusa ku ce akhrijuhum kaga akhrijuhum ku fitar da su ba ɗaya da minal mukhraji da ba dan minal mukhraji na fi karfin ma'ana eh in an ce maka innaka minal zalimin ya fi karfin ma'ana da a ce maka anta zalim to qala inni li amalikum minal qalin sai ce ni ho ina kyama aikin ku alqalina asalin shi alqali alqaliyina domin daga qala ne yaqli yana kyama abu ma wadda aka rabbuka wa ma kala ina fata an fince ne kala kyama kuma kala soyewa shi yasa ake kiran albaidul maqli kwai wanda yake an soye shi mun gane wannan to madalla shi yasa zo cikin muqama wa udimu tasali anil qali an gane ko ina yawan tambayan mutumin da yake kyamata in ji shi shi wancan yana so ya nuna kyakkyawar ɗabi'a to qala inni li amalikum min alqalin yace ni ina daga cikin masu kyama aiki ku dan ban yarda wannan aikin ba duk da yake sun ce za su fitar da shi cewa za a fitar da shi wannan tabi'a ce ta wato makiyan Allah duk mutumin da ya tsaya ma gaskiya zai haɗu da wannan an gane ko Allah ya kawo wannan a jumlace ya kawo kuma wannan a rarrabe a jumlace Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina ina fata amince ni kaga nan kafirai sun faɗa manzannin su kuma ba ana nufin manzanni suna tsaye na wuri guda ba kafirai suna tsaye wuri guda a'a ana nufin kullun ala haida ko wani annabi mutane sun iya faɗa mishi a lokacin da ya zo ya yi da'awa sai annabawan da suke a lokaci guda ana iya faɗa musu a lokaci ɗaya amma wanda zamanin su raba bai yiwuwa amma na nufin gaba ɗaya kowane annabi an gaya masa haka ina fata ana fahimta ta wa qala alladhina kafaru li rusulihim duk da yake Allah bai ce duk annabi an gaya masa wannan ba amma wannan nuna annabawa da dama an gaya musu tana yawa duka kuma an gaya musu ya faru ga annabi shu'aib qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko ba haka nan bane sannan kuma an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru gare shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaga sun shirya su fitar da shi kuma sun fitar da shi bil fi'l illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn ina fata an fahimci ala ayyati hal idan muka diba anan la takunanna minal mukhrajin za su fitar da shi qala inni li amalikum minal qalin yace ni ina kyama ayyukanku ma'ana ina daga cikin masu kyama ayyukanku don wannan aiki wato kazamta ce to ka kuma duk wanda tabi'a ta bata lalace ba dole sai ya kyamace wannan aiki da kaga mutum na ina son wannan aiki ka san in takasat fitratuhu wato ɗabi'arsa ta rikida ta lalace ina fata an fahimce yawwa rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu yace Allah ka tseratar da ni da ni da iyalina da abin da suke aikatawa an gane ko kaga sai koma ma Allah bai ce ya Allah ba sai ce rabbi domin sunan rububiyya yufidu al-khalq wal milk wat tadbir mahalicci wanda ya mallaki komai mai tafiyar da komai to sai amfani da wannan suna rabbi najjini shi yasa ko kafirai galibi rabbi suke amfani da shi rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun saboda sun san wato yufidu al-khalq wal milk wat tadbir yace rabbi najjini wa ahli Allah ka tsiratar da ni da iyalina min ma ya'malun daga abin da suke aikatawa wannan ya nuna annabi lut bai san da cewa ba matarsa tana akan mummunan ɗabi'a na fata an fahimci ta munafince shi dan Allah ya ce daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhum min Allah shay'a shi yasa wadansu malamai suka ce in ana neman munafiki na farko to mata annabi nuhu ita ce munafiki na farko ta fuskar istinbati domin tun daga annabi adam har zuwa annabi nuhu babu kafiri duk akan fitra suke to yanzu sai aka zamanin annabi lut annabi lut kuma matarsa ta yaudare shi mutane shi kuma kafirai ne kenan ita za a fara ɗaukar munafinci a ɗora ba ina fata abin jita fuskar istinbati mun gane wannan ko rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu sai Allah ce fa najjaynahu wa ahlahu sai mun ka tseratar da shi kaga fa'un sai ta zo bayan yayi addu'a kawai sai aka karba mishi domin addu'a bawan Allah na gari karba mata ga Allah ba wani abu wani ina fata an fahimci ni kuma kana sabon Allah to kai ka sani yalla sai kai ta yi abin da shi kara dabircewa don saboda ka gyara alaka ka da Allah ba ina fata an fahimci ni to rabbi najjini wa fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in sai mun ka tsiratar da shi da shi da iyalinsa gaba daya sai Allah ce illa ajuzan kaga wani da ya nuna cewa ashe mata tana shiga cikin ahalu don ya ce ahlahu ajma'in sai ce illa mun gane wannan yawwa to illa ajuzan sai wata tsohuwa wannan ya nuna cewa ashe an ja daji da ita eh tsohuwa ta tun ana tare ana abin ga amaga ta ta zan tsohuwa amma ta kibarin banda eh ma'ana tana goyon bayan kafirci kenan illa ajuzan sai tsohuwa bai ce illa ajuzatan ba dan ba a bukatar ta'un in ka kawo ta wasu ka ce a karba dai larabci ne dai amma dai na qur'anin dai afsahu shine ka ai amfani da ta'un kuma daga al'ajizu ne kasawa in mutum ya tsohuwa da yawan abubuwa zai kasa ina fata ana fahimta ta duk gabai sai su yi rauni an gane ko illa ajuzan sai wata tsohuwa to anan sai kai ad-dirasal mawdu'iyya nan an kira ta ajuzan can ma a cikin suratul araf sai an kira ta imra'a an gane ko fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu haka an ka faɗa imra'a a cikin suratu wato alhijar ko ba haka nan bane ya kira ta imra'a قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هكذا امرأته أنك فدا أتكن سورة النمل هكا أنك فدا امرأته أتكن سورة العنكبوت to sai mu gane cewa matarsa ce kuma sai mu gane cewa ashe tsohuwa ce ina fata an fahimci ni to amma yanzu abin da nan muke bukata me yasa aka yi amfani da kalima ta ajuz dan annu maka ta tsuha ba budurwa bace an jima ana tafiya sannan da aka kira ta imra'a mun faɗa in kaga qur'ani yayi amfani da kalima ta imra'a akwai matsala in kaga ya kan amfani da kalima ta zauj to abubuwa sun yi kyau shi yasa galibi ko akwai matsala ta aqida ko tarshen haihuwa ko wani abu dai in kaga ka imra'a sai an samu wannan tabbat yada abila habin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab satmi wa imra'atuhu kaga wannan kahira ce kahira Allah bari yi masa kwatanci ina fata an fahimce ni sannan kuma mata annabi matar da ta nemi annabi yusuf ya yi lalata da ita kaga imra'a kirata wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwa ko ba karan bane qalat imra'atu al-aziz al-ana hashasa al-haqqu an rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin ko ba karan bane وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه زكريا يتي رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا an gane ko walam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira can kuma cikin suratul ali imran yace wa imra'ati aqira bai ce wa kanat ba kinan tun can da ba ashe haka take sannan bai ce aqiratan ba saboda ba ta bukatar ta'un ina fata an fice ne a cikin yaren larabci in ka kara can ka ce lalla wani larabci na wanda malaman majma'al lugha an sun halatta shi kadiba cikin littafi sunansa alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na al-Khalid al-Usaimi littafi ne wanda yake an kai bincike kan masail na lugha haditha da tasrihatun lughawiyya da taswibatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif mas'aloli na lugha wanda ake tattauna akan su da kuma majalla ta majma' al-lugha al-Qahira a cikin suna tattauna akan mas'aloli na lugha na zamani wallahu ta'ala a'lam amin amin amin amin to in ya kawo imra akwai matsala ina fata an fahimci ni shi yasa daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut allati kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin haka imra'ata zakariya id qalat imra'atu imran nake so in ce imra'atu imran kaga lokacin ya mutu kenan kaga akwai matsala sai sai kira ta imra'a matar da babu miji gare ta ko kaga akwai matsala ko ba haka nan bane ala ayyati hal in ko an ka samu daidaito sai ga ya kawo zaushi Allah ce wa zakariya إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه to illa imra'atahu sai matarsa an gane ko sai san kirata illa ajuzan sai matarsa kenan tsohuwan nan wadda take ba tsohuwa ce ta gari ba ko ba kana bane fil ghabirin tana daga cikin waɗanda an ka bari fil ghabirin tana daga cikin waɗanda an ka bari fi'ili na gabara an gane ko kadiba cikin wani littafi da ake ko cikin majma'al lugha al-qahira ai mu'jam al-wasit na majma'al lugha al-qahira kaga abwabul af'al na gaya muku in kun ga sun kawo dan layi bayan fi'ili madi to in fatha sun kai in kasra in dhamma mudari'in wannan abin yake dauka in biyu suka yi yana dauka biyu uku suka yi yana dauka uku ko ba haka nan bane akwai kuma littafi mukhtasar al-qamus na Ahmad Az-Zawi na kasar Libya sannan kuma akwai littattafai dai waɗanda suke kula da wannan akwai kuma at-turjuman wa dalil li ayat tanzil na Muhammad ko Mukhtar Shankiti ne wani malami ne da yayi abin nan akwai kuma al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani al-muhimmu ghabara sun kace da cikin al-addat al-adad wani malami yayi littafi akan wannan namace sunan wannan malamin kalmomin larabci wanda suna bada ma'ana biyu kishoyin juna in an ka ce ghabara ya zo ghabara ya tafi kuma suna cin karo da juna ba to nan illa ajuzan fil ghabirina ghabara yaghburu aka cewa sai ayi maba'un damma fa'ala yaf'ulu mun gane wannan to illa ajuzan nan sai an kai amfani shi fil ghabirina tana daga cikin waɗanda an ka bari albaƙi na kenan ina fata an fahimci ni domin ba ana nufin waɗanda sun ka fuskanto ba an gane ko thumma eh, fil ghabirin tana daga cikin waɗanda aka bari a nan akwai wata mas'ala ta lugha wadda ke tana da muhimmanci shine kuma cikin usulul fiqh akwai ta taghlibi janibi dhukur ala janibil inath ba a ce illa ajuzan fil ghabirati tunda cikin waɗannan mutane akwai mata kafin da musu imani ba mun fi jona ne kyau yawwa to sai gane an yi taglibi janibi dhukuri ala janibi inath shi yasa yace yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'in bai ce innaki kunti min al khati'ati ba wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al qanitin ko wa kitabihi aw taqra'a wa kanat min al qanitin bai ce wa kanat min al qanitati ba ina fata ana fahimta ta wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin bai ce kafirata ba ina fata ana fahimta ta da sauran ayoyi da suke zakwa tunan illa ajuzan fil ghabirin bai ce fil ghafirati ba mun gane wannan amin amin ala ayyati hal idan muka duba duk da yake wani ya ce innaha kanat min qaumin kafirin ay qaum da ma tana nufin mazaji amma innaha yace ka gani bai ce innahu ba idan mu gane wannan kasa akwai wanda duk abin da ka kawo sai ya kokarin ya dan tsakaro wata yan matsala eh shiga shi ma ya dan samu abin da ya ci eh ko da zai gane kuskure shi ma a gane ashe ba ba kan wallasa bane sai Allah ya kyauta to almuhimmu da illa ajrun fil ghafili sai Allah ce summa dammarna al-akhari sai mun kai raga-raga da waɗanda suka yi saura to nan dammarna akwai wasu abubuwa guda biyu nan dammarna akwai ijmal yaya ne aka hallakar da su tun da dambar na mun yi ragargar su sai ka tambayi kaifiya Allah ya faɗa a wurare daban-daban irin da an ka hallakar da su musamman in ka ɗauka cikin suratu hud falamma ja amruna ja'alna aliyaha safiraha wa amtarna alaiha can cikin suratul hijr kuma sai ce wa amtarna alaihim hijaratan ko ba haka nan bane mun ka ce alaiha garin ba a yi mishi azaba tunda inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan kenan alaiha ala ahliha ne shi yasa can sai ka hankalta ma abin nan shi yasa mai ce falamma ja amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id bai ce wa ma hiya min habi ba'id ba da annaka mutanen ne ake nufi wa amtarna alaihim nan ma taglibi janibi dhukur ala janibi al-inath bai ce wa alaihin ba mun gane wannan hijaratan min sijil asalin su hijaratan min tin yaƙin ne ake kira sijjil dalili kuma kissan kanta cikin alkur'ani irin wannan ya zo qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin li nursila alaihim hijaratan min tin a cikin suratul zariyat dammarna ka da an kai raga raga da su to bayan wannan kuma akwai wani abu shine cewa nan kissar ta zo a takaice ba a faɗi ba wani abu da an ka umarci annabi lutu da shi shine cewa an umarce shi fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl kaga a cikin hud an faɗi wannan a cikin hijr an faɗi wannan ina fata an fahimce to anan da kuma cikin suratul ankabut an yi bayanin yadda ma sun ka zo ma annabi lutu kafin ma su shigo cikin gari ina fata an fahimce illa abin da ya kamata mu dan faɗa nan ga walamma ja'at rusuluna lutan a cikin suratu hud wala ma an ja'at rusuluna lutan a cikin suratul ankabut saboda can ja'at ba a hankalta mu sun zo dab da shi ba an ja'at sun zo dab da shi an gane ko to a cikin suratul hud sai an ka ce fa asri bi ahlika koko fasri bi ahlika tunda imam nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu kathir sun karanta fasri sara yasri kenan shi ko sauran sun karanta fa asiri da hamzatu qat'in ba da hamzatu waslin ba kenan daga asra yasri muka ce dukkan su suna bada wato ma'ana daya almumu ya tafiya bi qat'in min al-layl wala yaltafit minkum ahadun an gane ko can cikin hijira an ka ce wamdu haythu tu'maruna ku shude duk inda an ka ce ku tai can ku ku tafi amma anan cikin hursa an ka ce wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak sai matarka ko ba ka bane amma imam abu amr ibn al'ala da ibn kathir sun karanta illam ra'atuk to na akwai matsala tunda an kace illam ra'atuk matsayin badali take kenan wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk to an ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kuma ita ko an ce innahu musibuha ma asabahum shin istithna'i ne daga fasri ka fita banda iyalinka ko ko istithna'i ne na kada wani ya waiwaya to in an ce istithna'i ne na kada wani ya waiwaya illam ra'ataka yana bada shi amma illam ra'atuk kada wani ya waiwaya in ba matakka ba to ya akwai matsala kenan yaro da ta fita da su ina fata amince ita ko in an ce illam ra'atak an gane ko an nuna kuma ba ta fita tare da su ba wanga kuma an nuna ta fita tare da su waiwaye dai za ta yi daga baya ta halaka to ya za mu yi mu yi jama'u bainar wannan ina fata ana fahimta ta to malamai sun tattauna kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun nan zaka ganin bayanai masu yawa illa yadda an kai an ka ce ta hita indan hita an gane ko sai dai fitar da ta yi an gane ko tana yiwa ba ta bi su bane ta dan taba tahiya ne kenan fitar ta kamar ba fita bane sai ta waiwaya daga baya sai an ka halakar da ita ina fata ana fahimta ta da haka zaka bambanta qira'o'in ala ayyati hal to kaga illa ajudun fil ghabi thumma dammarna akharin ko ba haka ba aka yi ragaraga da su sai an ka ce wa amtarna alaihim matara sai mun kai musu ruwa amtarna alaihim mataran mun kai musu ruwa malaman lugha suka ce in ka ji amtara ka ji kalmar ta mataru to babu alkhairi tare da cikin alqur'ani ina fata mun ce sai ka ji an ce fasa a matarul munzari da mun iya bace amma waɗansu malamai suka ce galiban ne shi yasa an ka kawo ka'ida an ka ce duk cikin qur'ani abu kaza na ko ko duk cikin littafi abu kaza na ko ko ina abu kaza na to abin ka babu istithna'i shi yasa turawa ma sun kace l'exception confirme la règle don in akwai exception yanzu na ɗaliban ilimi suna saka kuma ya musamman mai jira ai kuskure sai malamai suka ce galibi na banda wuri guda domin Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adan min matsarin kaga matsarus sama wannan ba ruwan azaba bane ba sani kuma fahimta ba sai wani ce to duk da haka dai jama'a dai cikin siyakin da ta zo don ka ce azan min matsarin wa akwai hau aza jama'a eh eh almuhimmu dai in mun hankalta mu shi ruwan asalin shi ai babu cutarwa tare da shi sai dai kai ya cutar da kai ko kuma zai zama to alkhairin da ya kawo ya fi yawa wallahu a'lam almuhimmu dai wa amtarna alaihim muka musu madaran mun kai musu ruwa amma ba haɗu mina na an kai musu ruwa ba wa amtarna alaiha hijaratan eh shine maf'ul bihi din an shahi shi tunda shi matsaran kin nan ya kamata a ce wa amtarna alaihim imtaran sai an ka ce matsaran saboda ana iya bambanta fi'ili da masdar kin shi sai a samu wato a samu wato ƙarin ma'ana wa tabattal ilaihi tabtila ya kamata a ce tabattulan kenan wa tabattal ilaihi an gane ko wa tabattal ilaihi tabtilan fatatabattalu tabattulan an gane ko wa ambataha nabatan hasanan kina ambataha imbatan wato imbatan hasanan fa nabatat nabatan hasanan amma ikhtisari ne an kai kowanne shi fi'ilin guda sai an ka kawo shi ba a kamai mastar ba shi ko wancan sai aka kawo mastar shi wancan sai ka ci kamai mastar kin shi ko sai kamai fi'ilin shi amin amin wa iyyakum an gane ko wa amtarna alaihim matara sai Allah ce fasa'a matarul munzari ina fata mu ji can kuma Allah ya ce cikin suratul a'raf wa amtarna alaihim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin eh to kaga nan munzari da wadanda an kai ma gargadi mujirimi da kuma gargadin bai yi amfani su ba shi yasa an ka kira su mujirimi da sai ka gane waɗanda gargadin bai musu amfani ba ina fata ana fahimta ta to bayan wannan hallakarwa da aka yi mutanen annabi lut sai Allah ya ce inna fi zalika la aya kuma thumma dammarna al akharin a cikin suratul safat sai ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun wannan ko da yace thumma dammarna al akharin sai ce wa amtarna alaihim matara an gane ko fasa'a matarul munzirin nan ma fa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin a cikin suratu ash-shu'ara da kuma wato cikin suratul namli ina fata an fahimce ni amma a cikin suratul أعراف تتي وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بس اللي يكون فهمت بقى سبور القصة ذاك إسكتنا زو هذا واتو ألفاظ مختلفة ممكن يبقى تكون عنكبوت أنكاو قصة كافين سوزو وجن النبي لوط سنبيا وجن النبي إبراهيم haka cikin suratu hud an kawo kahin su wajen annabi lut sun biya wajen annabi ibrahima haka cikin suratu zariyat an kawo kafin su zo sun biya can kuma na an fara ne da zancen kaddabat kaddabat shi yasa ba a yi zancen wannan ba kawai zancen karyata wasu ne an ka hankalta ba ban sani ko muna fahimta ba saboda uslubin kissar da maudu'in ta da yadda take tafiyar da shi ke bambanta kissar ma'ana uslubin kissa zai bambanta saboda maudu'in sura da irin yadda kissoshin aka jero su ikhtisari ake son a yi itnabi ake son a yi a tsawaita magana da sauran abin da ya kama da haka tahaddiri ake son a nuna yadda sun ka kalubalanci annabin ko kuma yadda ya gabace su da da'awa yadda ya gabatar da da'awa da dai sauran abubuwa ina fata ana fahimta ta to in ka diba kanat min al-ghabirin a cikin suratu inna munajjuka wa ahlaka illa mar'ataka kanat min al-ghabirin amma cikin hijr illa mar'atahu qaddarna ko ba kana bane inna hala min al-ghabirin illa mar'atahu qaddarnaha min al-ghabirin a cikin suratul naml illa mar'atahu kanat min al-ghabirin a cikin suratu wato al-a'raf da aka ce kana ta kasance waɗanda za a bari kaddarna ha an kaddara ta to can da ma Allah ya kaddara to da ya kaddara kuma da sun ka taso sai an ka barta ko ko kanat fi ilmin lahi da ma Allah sun za a barta kenan da dama ta san haka yake cikin ilmin Allah kuma Allah ya kaddara haka dan ka wato san yadda zaka hada lafuzan ka wani ya zaburu maka ci can an ce kaza can an ce kaza yanzu yanzu shi hada ma mas ka rasa inda zaka hita Allah ya kyauta to sai Allah ce inna fi zalika la aya lalle cikin wannan akwai aya ma'ana akwai jinsin ayoyi daban-daban amma ayya kash wa ma kana aktharuhum mu'mini sai wasu ba za su yi imani ba sai Allah ce qalilan ma tu'minu ko ba ka ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ya kawo inna litta'kidi rabb الخالق الملك المدبر الكاف إضافة للتشريف كما كما لا هو اللام للتأكيد هو ضمير الفصل للتوكيد أو التأكيد العزيز يكاشي بالألف واللام ليفيد التوكيد الرحيم سنكون ليفيد التوكيد المناسبة بينهما العزيز بيتي عزيز با على كذا دا أنونا وكا باب أبن دي بواي الله حذف المتعلق ليفيد الأموم الرحيم ميجن كيني نا آمني mai jin kai sai wanda bai cancanta a jin kai shi ba dan can wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard inna Allah ala kulli shay'in qadir amma ar-rahim rahimun ne ga bayinsa gaba daya amma kuma rahamarsa a lahira ta keɓanta ga waɗansu bayinsa ba sai ko mun fahimta ba dan lahira ba za a ji kan kafirai ba ina fatan أنا فهمت أولا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أما تيوان سونا الله الرحيم ياكي بنتني دلاهرة an gane ko ba da duniya ba wannan magana tana da rauni rahim ma yana da alaka da duniya ina fata ana fahimta ta ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالناس أنكتي كما أن الدنيا تأكي ذنتي ويمسك السماء أن تقع على الأرض دا هكا تي وآيا كبنت دا الرحيم يا كبنت دا لاهرة وأن أكوي نوئنا واتو أبنا أكيش أكوي رولي والله تعالى أعلم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما العزيز مبوعيني المناسبة almunasaba da mabuwayi ne mutanen annabi lutu ba su buwayi Allah ba in sun buwayi annabi lutu dan shi sun buwayi shi hayyace law anna libikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid amma shi Allah ba haka yake ba rahim kuma mai jin kai ne Allah ya ji kan annabi lutu da kuma ƴaƴansa da suka yi imani da shi Allah subhanahu wataala ya ji kansu kuma da kaga Allah bai ji kan waɗannan mutanen ba saboda sun cinci Allah ya ji kansu wani shi yasa Allah bai musu rahama ba Allah kai mu tsari arrahim daga rahima yarhamu kenan fa ila yaf'alu shi kuma al'aziz daga azzani shi kuma fi'ilinsa mudari yana da wato abin nan guda uku azza ya izzu da azza ya uzzu da azza ya azzu duk akwai su a larabci kuma wadda su tana iya wato bambantuwa ina fata ana fahimta ta to waɗannan su ne in ka diba cikin duniya ta ibnul qayyim duka ya kawo waɗannan azza ya izzu da azza ya uzzu da azza ya azzu kuma ya bambanta ma'anar su ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da ya zo a cikin wannan kisa sannan izza Allah nan aljam'u kenan me yasa an ka hada su izza shi tare da rahama take akwai wanda yana da izza yana da karfi misali in mun ka dauki izza ba amma ba irin ta Allah ba amma kuma bai da tausayi akwai wanda yana da tausayi amma bai da izza to shi Allah a'a da izza da rahama tare suke ina fata ana fahimta ta yawwa kenan yana da izza yana da buwaya kuma yana da tausayi akwai wanda yana da karfi amma bai da tausayi akwai wanda yana da tausayi amma bai da karfi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa waɗannan to ina ganin nan ya kamata mu ja burki a cikin wannan kissa ta annabi Nuh mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا amin wa iyyakum